alhaya ku ji kunya daga Allah hakikanin jin kunya ko daga Allah wanda ya fassara shi da cewa an ta fazal barna wa ma'awa wal jisma wa ma'awa ka kiyaye cikinka da abin da ya kunsa ka kiyaye jikinka da duk abin da yake tare da shi kar ka aikata abin da yake ba daidai ba wajen Allah tabaraka wa ta'ala to sannan kuma ana neman a ji kunyar daga mutane jin kunya daga mutane shi ma daidai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wani mutum yana wa dan uwansa fada cewa kai ka cika kunya ko me kace kana jin kunya sai manzo Allah ya ce ka kyale shi ai jin kunya bangare ne guda daga imani yayin innal hayaa shu'batun minal imani jin kunya bangare ne guda daga imani shi yasa ake cewa mummuni tayu a same shi da wata duk wata ɗabi'a ma wadda ba mai kyau ba amma akwai ɗabi'a biyu in dai mummuni ne ba za a same shi da su ba shine me rowa da rashin kunya ba za a samu mummuni marowace ba in ka ga mummuni marowace to imanin da alama bai shige ba fada dai ake da baki haka nan kuma za a samu mummuni mara kunya ba in kaga mutum mara kunya yana da awai imani to imanin dai da Allah a baki ne amma bai shiga ba in ya shige shi lalle za a same shi mai kunya shine kullu hulqin yudba'u alai alaihi almu'min duk wani dabi'a ta yi a samu mummuni da shi ta yi a samu mummuni mai girman kai ba haka ake so ba amma dai ta yi a samu mummuni da wannan dabi'a haka din bai kore cewa ko kaka dai yana da imanin ba haka nan a samu mummuni da wata dabi'a dai wadda da ba ake ganin ba mai kyau bace amma dai wannan ɗabi'un ba sa haduwa da imani wannan ɗabi'un ba sa haduwa da imani wa huwa ma'ahum gashi ko ubangiji yana tare da su bi ilmihi da saninsa yana tare da su da saninsa izu bayyutuna yayin da suke boye yurmiluna suke boye ma la yara abinda Allah bai yarda da shi ba min alqawli na daga magana min azmihim daga niyyar su alal halifi bisa rantsuwa ala nafi sarikati bisa kore satar wa rami lahudi biha da jefan bayahudan da cewa ai shine ya sata jefan wannan bayahude da cewa ai shine ya sata wa kana Allah bima amaluna muhida ubangiji bai gushe ba mai kewayewa ne sanin sa ya kewaye da duk abin da suke aikatawa da yana abin da bawa yake aikatawa to Allah yana sanar da shi shi yasa wanda aikata kyakkyawa Allah yana sanar da shi ba zai taba tuzarta ba wajen Allah wanda kuma ya aiki aiki wanda yake mummuna to shi ma Allah yana sanar da shi ba makawa zai ga mummunan sakamako a wajen Allah inda ba wanda Allah ya fi ba hantu hantu mahaula ijadaltum anhum fil hayati dunya فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا أنتم فدكك يا هؤلاء كوئنا كوئنا kitabun liqaumi mata ana magana ne ga mutanen mata jadatu anhu kun tsaya kuna ta kokarin sai kun kare matu da abokansa na sata kuna ta kokari wai sai kun kare matu cewa ai kaza ai ba shi ya sata ba ba yahude ne wa quri'a anhu akwai qira'a wadda ba sab'iyya ba anhu antum haula ijadaltum anhu akwai wannan qira'ar amma ba sab'iyya bace faman yuja a fil hayatid duniya kun yi kokarin ku kare su a rayuwar duniya to dan mutum ya kai a rayuwar duniya ya kai kenan dan kun kare mutum a rayuwar duniya kun nuna bai da laifi tare da cewa ko shi mai laifi ne to shikenan ya sha ai bai sha ba tunda akwai lahira a lahira za ku iya zuwa ne ku kare su wajen Allah kuna da ku je ku kare shi wajen Allah ina ai shi yasa ba ku yi kokarin kare mutum a duniya ba tare da ku kun san shi mai laifi ne ku yi kokarin ya za ku gyara shi ya bar laifin shi ne ku amma ba kokarin kare shi ba ku yi kokarin yadda zai zamo a lahira ya samu mafita shine a ce ya tuba ko ya yi wani aiki ya yi guzuri na alheri kamar yujadilullah anhu wa ya isa ya ce zai kare su a wajen Allah yawmal qiyamati ranar alkiyama ina ba ku da ikon kuce za ku kare su a wajen Allah a ranar alkiyama idza azabahu lokacin da Allah ya ce zai musu azaba lokacin da ya kai matsayin mutum kokari yake ma ina a ce zai ba da wani nasa shi ya kubuta ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma izin bi bani wato a wannan ranar wanda yake mai laifi zai ringa burin ina ma a ce zai ba da 'ya'yansa ko zai ba da iyayensa ko zai ba da matarsa ko zai ba da wani nasa a ce shi ya samu ya kai in ya so shi wancan ai masa azaba shi yasa ai ranar nan ba kariya ba ba iya karewa ga wanda yake yaje da azaba wannan da aka ce ba kariya ba wai ya kore ceto ba dan ceton wanda za su yi ceton wanda Allah ya musu izini ne kuma za su yi ceto ne a cikin waɗanda yake an yi izinin a yi musu ceto to shi wannan baya cikin irin wannan kariyar da aka kore ba wai kare mai laifi bane a ce bai laifin ba a'a ceto shine an yadda ji wanda za a yi wa ceton yana da laifi koko yana da wata tauyewa amma kuma ake nema daga Allah cewa ya yafi don isar shi wanda ya zo da ceton kuma ta yi Allah ya karba wanda yake ya isa ne ceton sai ya zamo ya yi ceton ya san da ya kore ceto kuma wannan ya karyata Qur'ani don Qur'ani ya faɗa cewa kafirai ne ba su da masu ceto to idan zama mu ma bai da ce bai da mai ceto da me yafi kafirin kenan ai bai kafirin da komai ba fa matan fa uhum shafa'atu shafi'ina kuma aikin kafiran ne da aka ce fa malana min shafi'ina su ne aka kore ceto gare su amma waye zai sai ce zai jayya da Allah da gare su ranar alkiyama idan Allah ya nufi musu azaba amma ya kuna alai wakila kowaye ya sai ce shi ya ji ya gani zai kare su a wajen Allah ya tawalla amrahum waye sai ce zai jibinci lamarin su ya zubbu anhum zai kare daga gare su ai la ahada ya fa'alu zalika ba wanda ya sai ce zai wannan ba wanda zai sai ce zai wannan annabawa ma suna cewa suna tunanin wasu abubuwa da suka yi kada a rike su a kai to ballantana sauran mutane ballantana sauran mutane to ومن manzo manzo sallallahu alaihi wasallama shine duk abin da aka kai masa a wannan matsayin zai ce ana laha ana laha ana laha ni na isa ni na isa ni na isa a wannan matsayin to ومن يعمل سوءا من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما wanda ya aiki aiki mummuna zanban zunubi ya su bihi gairahu da zai munana waninsa da wannan laifin a karami ni'imatal yahudiyya kamar yadda ni'imatu ya jefa ba yahuda nan da cewa shi ya sata wanda duk bai sata ba aka ce ya yi sata ai hankalinsa zai tashi an munana masa kwarai kwarai wannan ayar wato hassun kwadaitarwa ce wata hariru da kwadaitarwa li da yi mata ga da yi mata ala taubati bisa cewa ya tuba kuma kwadaitarwa ce ga duk ma mai laifi duk wani mai laifi kai ya dauka laifinsa ya girmama ya wuce Allah ya yafe ba wani laifin da yake ya wuce Allah ya yafe matukar an je wajen Allah ana an tuba a matukar an je Allah a matsayin an tuba wa ma zalika lam yatu amma duk wannan rarrashin da aka wade matu da matu bai tuba ba eh bari ridde ya gudu makka har ya mutu yanda aka faɗa a baya abin da na sauko ko duk wanda ya zalunci kansa ya amal zamma ya aikata zunubi kasiran alaihi wanda ya tsaya a kansa wanda bai taba wani ba sun mai tsagafirillah amma kuma ya dawo ya nemi gafarar Allah minhu daga wannan laifin ai ya tuba ya tuba daga wannan laifin to wato almuradu abinda ake nufi da tuba anan at-taubatu sadiqatu tuba wadda take ta gaskiya tuba ta gaskiya wadda yake ta cika duk sharuɗanta shine barin zunubi nan take da kuma niyya cewa ba zai koma ba da kuma yin nadama bisa abin da ya aikata a baya kai ya zama yana tuna abin da ya a baya yana tunƙaho da shi wannan alama bai tuba bane wannan alama cewa bai tuba bane talaisal muradu ba ana nufin mujarrad al-istighfar bil lisani ba kawai ringa cewa astaghfirullah astaghfirullah ba tare da cewa ya dore bisa zunubi irin wannan tuban makarita kenan tuban makarita kenan illa iyaka malamai suka ce istighfarin kawai koda bai haɗu da wannan sharuɗan ba zai amfana da bawa saboda mana astaghfirullah Allah na zo gare ka na yadda ni mai laifi ne na yadda ni mai laifi ne kuma na san laifin nan da nake ba daidai bane amma ina roƙo daga gare ka ka yafe min laifin nan kuma kai min gam da katar in daina amma dai ban ma alkawarin na daina ba ehem mai istighfari shi bai yi alkawarin ya daina ba amma dai ya yadda yayi ba daidai ba kuma ya yadda cewa abin da yake yi yana so Allah ya sa ya daina amma bai alkawarin ya daina din ba bambancin zarar istighfari kenan amma da mai istighfarin yace a ai ya daina din ma har abada alhali a zuciyarsa ba haka yake nufi ba to wannan shine abin da ya koma tuban makaryata ya koma tuban makaryata to shi wannan wanda yake yaza da istighfarin kawai ko da bai cika sharuɗan tuban ba ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya dube shi ya karbi istighfarin nasa yi masa gam da katar zuwa ya daina zunubin ma gaba ɗaya ko kuma koda bai daina zunubin ba gaba ɗaya a yafe masa wanda ya yi a baya tunda ta yi a yafe wa bawa wani abu a cikin laifukansa ta yi a yafe masa duka ba shi yasa a wajen ahlus sunnati ba sharaɗin tuba ba sai mutum ya tuba daga dukkan zunubai a'a ya iya tuba daga wani a cikin zunuban da yake tare da cewa bai tuba ba daga wani ya zama ko wannan tuban nasa ya inganta illa iyaka a yanzu ana neman sa ragowar zunubin ma da bai tuba ba daga gare shi ya tuba daga gare shi yadda za a ga shehu muhiddin nawawi ya yi bayani akan wannan matsala dogon bayani a wato littafinsa mai albarka riyaru salihina haka nan ma kuma a sharhin da yawa jami'u sahi na muslim a wajen ahli sunna ta kalmarin yake mutazilawa su ne suka tafi akan cewa in mutum yana zunubi ɗari ya tuba daga casa'in da tara amma bai tuba daga ɗayan ba to wannan tuban ba daga casa'in da tara dubbe ba suka ce ai dole sai ya tuba daga dukkan nan sannan ne yayi amma ahli sunna suka ce a in mutum yana zunubi ɗari ya tuba daga ɗaya ma daga ciki to tuban daga ɗayan ya inganta amma ana bukatar sa yanzu ya tuba daga ragowar casa'in da tara yawa ana bukatar sa ya tuba daga ragowar casa'in da tara din to ko wato ya nemi gafara Allah ya tuba ya ji lillah zai sami Allah ga furan mai yawan gafara na hu gare shi zai gafarta masa abin da ya a baya ta yi ma duk abin da ya a bayan a juya duk abin da ya mummuna a baya a juya shi ya koma kyakkyawa aulaika yubdilullahu sayyi'atihim hasanat gafura rahima mai yawan jin kai ne kuma bihi da shi wa man yaksibu isman wa man yaksibu isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima wanda dai ya aikata zunubi ko kaka zunubin yake to ya tabbata ya dora wa kansa ne nauyin wannan zunubin fa inna ma yaksubu ala nafsi ya tsorori ya aikata zunubin ne ga kansa ya anna wa balahu alaiha domin shi zai dauki musibar zunubin wala ruru gairahu be cuci waninsa ba wannan da aka ce bai dora waninsa ba bai hana a ce zunuban masu zunubi a rayuwar duniya takan shafi wa'anda su ba su zunubin ba ma'ana musibar da ake saukarwa da sababin zunubi ya yi ya hada hadda wanda bai zunubin ba ma in ya zama yana cikin masu zunubin me ya kawo annan ba wai dan shi wanda bai zunubin ba ya daukewa wanda ya zunubin a'a wannan wani tsari ne na Allah subhanahu wata'ala cewa rigima in wani ya janyo ta to ba shi kadai take shafa ba za ta hada har wani wata kofin na ta la tusibanna allazina zalamu minkum khassa shi yasa shi mai zunubi kamar yana jawo azabar Allah ne yana jawo kunci ne yana jawo gobacewar rayuwa ne yana jawo rashin albarka ne a cikin rayuwa shi yasa wannan zatsi zai shafe shi zai shafi ma wanda bai laifin ba amma kuma a ƙarshe shi wanda bai laifin ba iyaka a nan duniya ne zai gamu da irin wannan a lahira shi za a ba shi lada akan irin wannan abin da ya gamu da shi idan mai laifi mai masu zunubai suka jawo musiba ta sauka wanda bai zunubi ma ma ta shafa to shi kenan shi wannan musibar da ta same shi za ta zamo lada ne gare shi a ranar lahira amma su masu zunubin su ne wato kuma wahalar da shi ya sha za a dora musu domin su suka jawo haka zaharar fasado fil bari wal bahari bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'ara allazi amilu la'allahum yarji'una to wato ya ɗora wa kansa ne wala ruru gairahu bai cuci waninsa ba wa kana lawa alima ubangiji subhanahu ta'ala bai gushe ba masani ne da bayansa hakima wani kuma fi sun'ihi a cikin duk tsare-tsaren da ya ga halitta duk tsarin da Allah ya ga halitta akwai gwaninta a ciki to ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب خطيئة وأن ضرور ذنبي ذنبا سجيلا ذنبي وأن يكي كرمي أو إثما koko ya aikata zunubi babba zanban kabira wanda ya aikata babban zunubi sun mayar bihi bari'an amma kuma ya ce zai ɗau zunubin nan da shi ya aikata ya ce ai ba shi ne ya aikata ba wane ne ya aikata wanan da ba ruwansa ya jefi wanda yake makwabci da wannan zunubin minhu bari a minhu wanda yake ba ruwansa da zunubin kagari ta mala butan hakika ya ɗauki wato ifta'ala anan ya zo da ma'anar ta fa'ala shi ya samu fasiru ya fassara da ta hammala ya ɗau buhutanan kage bi ramihi da ya jefi wannan wanda ba ruwan nasa wa isma mubina ya tau babban zunubi wanda yake a fili ke yasa shi zunubin sa ya koma hawa biyu ga zunubin ya aikata ga zunubin kuma ya dangana laifin nasa ga wani bayyana mabayyani bi kasbihi da wannan aiki nasa
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما to walau la falu lahi alaikum walau la falu lahi alaikum in ba dan bai wadda to alaika ne ko walau la falu lahi alaika in ba dan bai wadda Allah ya bagare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa rahmatuhu da rahmat da ya a gare ka bil ismati da ya sanya kai ka zama ma'asumi kamar yadda dukkan annabawa na Allah ma'asumai ne annabawan Allah gaba ɗayan su ma'asumai ne yanda Jalaluddin Suyuti yake fada al-anbiya kulluhum zu ismati annabawan Allah gaba ɗaya ma'asumai ne bayan da za a ce aikin zunubi abku daga wanda yake annabi bayan da za a annabi ya aikata laifi a wai abin da yake laifi shi yasa ko da ma ya aikata abin da ake ganin zahirin sa laifi ne to amma dan tashri'i ne idan ya nuna yanda za a yi ne in an yi wannan wa rahmatuhu in ba da ramar da Allah ya ma babil isbati da ya sanya ka zama masumi la hamadda ifatu minhu da wasu jama'a daga cikin mutanen da matu dinnan sun yi nufin armarar da sun boye a zukatansu an yi rilloka cewa su da kai ganil qara'i bil haqqi daga tsayawa kai hukunci da gaskiya eh bi talbisim alayka da rikitar wasu gare ka wa ma yurilluna illa anfusum ba wanda za su batar sai kawunan su wa ma yurruna ka min shay kai ba za su cuce ka wani abu ba لأنه بان إرلالهم عليهم domin musibar batar wasu za ta koma a kansu ne wa anzalallahu alaikal kitaba ubangiji ya saukar da qur'ani a gare ka wal hikimata da kuma hikima ma fi abin da yake cikin qur'ani min al ahkami daga kunce kunce imam shafi yace duk inda Allah ya ce kitabu kuma ya faɗi hikimatu to hikimatu din abin da ake nufi da shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hikima babba domin ita ce take fassara qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilai ya rasulullah an saukan ma da qur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar gare su da me zaka bayyana musu da sunna sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mai bayyana qur'ani wa allamaka ma lam takun ta'lam ubangiji ya sanar da kai abin da da baka san shi ba min al akami daga hukunce hukunce wal gaibi da abin da yake boye malamai suka ce wasu malaman da yawa suka ce wannan ma mausuliya ce mausuli ko yana daukan umumi ashe duk wani sani wanda za ta yi a ce mahaluki ya ɗauka duk wani sani wanda bai huce ɗaukan mahaluki ba to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanar da shi wannan ilimin ayan shi ne za a ga akwai malami da littafi da bayanin cewa ai gaba ɗaya in an ce ba abinda manzo Allah bai sani ba ai daidai ne matukar dai sanin wannan abun bai huce sanin mahaluki ba a ce mahaluki ya sani domin yadda aka faɗa wato ya littafin addaulatul makiyya fil maddatil gaibiyya addaulatul makiyya fil maddatil gaibiyya ya je aikin haji bayan wato wahabiyawa sun fara mulki a a hijaz shine suka ringa masa tambayoyi akan wannan shi yana halin tafiya nema shine ce wannan tambaya ta ku ai kamar izgili kuke kun dauka yanzu ni nan ba ba littattafai na tare da ni ko ba abu nan amma nan take wato ya rubuta musu wannan littafin da ka a dauratul makiya fil madatil gaibiyya wanda ya kawo hujjoji akan wannan mas'ala wato tun da ma dai masuliya ce ma masuliya ce masuli ko yana cikin adawatul umumi shi yasa inda shehu busiri yake faɗa ne fa inna min judika duniya wararrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal kalami ai baki da abin da yake sanin lauhul mahfuz to wani bangare ne na ilimin ka ya rasulullah ni ilimin da yake an nuna ko an rubuta lauhul mahfuz wani dan bangare ne na ilimin ka ya rasulullah ilimin ka ya sha kan wayannan gaba daya wa kana fallullahi alayka azima bai wata Allah ya gare ka ta bizalika da wannan wa gairihi da wannan sa ta kasance mai girma Allah ya ma baiwa baiwa da ba wanda aka yi baiwa gare shi kamar haka azzamallahu فله الزم الخلق ومنه بأمره إيلاء شو يوسف نبهاني يكي فدا شو من ذالة صلى الله عليه وسلم ai ya kai karshe ya kai karshe a wajen ɗaukaka don gashi ubangiji ya faɗa cewa baiwar da a yi masa mai girma ce ya faɗa kuma cewa a ɗabi'unsa masu girma ne wa inna kala ala hulukin azim sannan kuma ya zo ya rantse da rayuwarsa la'amruka innahum lafi sakaratihim ya amahuna shine ya ce to ai duk wani abu da zaka yabe shi bayan wannan ai ya zamo kawai dai faɗa kake yaushe zaka kai yaban da Allah ya masa fa madihul anami min ba'di hadha habarun saha muntaha hubtida'u to alhamdulillah sai mu tashi kan nisbin ko la khaira daga baya ya tara musu ki daya bayan ta rasu ita aka mai da aure domin idan ta dawo iya ne shi zai yi masa tsakanin eh kwarai kuwa kwarai kuwa a masabar malikawa da shafi'awa haka abin yake wala ya hadu musani ma duna salat aure na biyu bai rusa sakin da bai kai uku ba in saki ya kai uku shine aure na biyu duk ya rusa shi amma da abu hanifa ta radiyallahu ta'ala anhu yace a ai mace ya saki matarsa ko saki ɗaya ne ko saki biyu amma bai dawo da ita ba har ta gama idda ya zama sai da aka sake daura aure to wannan daura auren ya rusa wancan sakin shi yasa yanzu ta komo sabuwa sai ya sake ta saki uku shine ba zai iya komai da ita ba to eh nasiha ne ce mana ibilin wasu malamai idan ɗan ba da suke koyarwa ɗaya suke zuwa da wasu yan ƙaɗa wasu abubuwa suke cewa ba zai iya eh ai wannan banna ce an faɗa wasu malamai da yawa sun ce wanda ya haka gaba ɗaya bar addininsa eh a- akwai wanda suka ce wanda duk ya haka ba daidai ba daidai ne ba ma a sake bin sa sallah ko abin da ya kama da haka
sai da ta da shi ke jawo shi bayan sallar asuba wai na jawo da shi Hmm?
bacci bayan eh an faɗa kwarai an faɗa haka kwarai cewa sannan ne ake raba arzika shi yasa wanda yake a tsaye waje a kofar Allah shi za a raba hashe arzikin iri biyu ne akwai arzikin jiki akwai arzikin rai to aka ce bacci bayan la'asar shi yana jawo rasa arzikin rai barci bayan asuba yana rasa jawo rasa arziki na jiki to shi kenan لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما to qala Allah subhanahu wa ta'ala ubangi subhanahu wa ta'ala ya ce la haira ba alheri fi kasirin a cikin mafi yawa ba alheri a cikin mafi yawa min najwahum daga irin ganawa da mutane suke a galibin ganawa da ake yi ba ana yi bane akan alheri ana yi ne akan ai wasu kulle-kulle wanda a duban shari'a ba daidai bane kaɗan ne ake samun ganawar da ake yi ta alheri ayin nasi a ganawan mutane ai mata na zaune bihin fihi ai abin da suke asiri a cikinsa wa ta haddasuna abin da suke hira a kansa galibi hirarraki da ake ma ba akan alheri bane ana yin hirarraki ne akan abin da yake banna ba abin da yake banna Ah, illa najwa man amara sai ko ganawar wanda ya umarni bi sadakacin da sadaka ya kiran wani suka gana wani kaga wani yana cikin wani hali idan da da hali dai a taimaka masa a kokari a taimaka masa to wannan ganawa ce mai kyau ganawa ce irin wadda Allah yake nema a yi ita sadaka nan ya hada da wadda take wajiba kamar zakka wane a ringa kokarin fitar da zakka au mandubatin ko ko manduba kamar wadda aka fara faɗa au ma'arufin ko akan wani aiki na alheri amali birrin aiki wanda yake na nagarta almuradu bihi abinda ake nufi da shi kullu da'atin lillahi kullu da'atin lillahi duk wani aikin bi ga Allah tabaraka wa ta'ala fa yadhulu fi jami'u a'malil birri baki ɗayan ayyuka na alheri sun shiga a cikin ma'arufin din nan fa huwa min arfil ami alal hasi ya zama yana daga adabta ami bisa hasi wato an samu idinadi kenan anan da zikirin ami ba'da al hasi aw islahi ko kuma wanda ya nemi ganawar don gyarawa bainan nasu tsakanin mutane don mutane wato itina abinda sa aka adabta amintan akan hasin don lura da sha'anihi da lamarinsa wata maman bihi da himmantuwa da shi wanda ma hustatin salasatu abinda sa aka keɓanci wannan ɗin guda ukun da ambato li'anna al'amra nariya lillahi domin lamarin da zai zama Allah ya yarda da shi imma isalu na ko dai sadar da amfani ga wani ko dai zamo saboda ka sadar da amfani ga wani bawa na Allah Allah yana so a sadar da amfani ga bayansa duk halitta bayan Allah ne shi yasa duk wanda ka sadar da amfani gare shi to Allah zai so haka shi ko amfanin ya kasu kashi biyu akwai amfani na jiki akwai kuma amfani na rai amfani na jiki shine kamar mutum yana cikin halin babu abinci babu kai gana da wani akan ya bashi abincin to ya wannan ka sada masa amfani na jiki ke amfani na rai kuwa kamar ka ga wani yana sakaci da zuwa sallar jami'i ko yana sakacin ma da sallah gaba daya ka ja shi ku gana dan ka nuna masa cewa ai ya kamata a matsayinsa na musulmi a daina samun sa yana wasa da jam'i ko a same shi yana wasa da sallah gaba ɗaya ba daidai bane a matsayinsa na musulmi to shi kuma wannan amfani ne na ruhi amfani ne na ruhi to na farko kamar sadakoki na biyu kamar umarni da kyakkyawan aiki ko kuma ije cutuwa kamar gyara tsakanin mutane a yi sulhu tsakanin mutane wannan abu ne mai kyau wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Tirmidhi ya ruwaito yake cewa in faɗa muku wani abu wanda matsayinsa ya haura sallah ya haura azumi ya haura yaƙi suka ce ya rasulallah wanne ne wannan abu wanda yake za a ce matsayinsa ya haura sallah ya haura azumi ya haura yaƙi yace a tsaya gyara tsakanin mutane a yi ƙoƙari a gyara tsakanin jama'a haka din ladansa sai ya zama ko matsayinsa ya haura sallah ya haura azumi ma sai ka yi abinda ba za ka samu ba a sallah amma ka samu wajen kokarin gyara tsakanin mutane ko sha na musulunci yana bukata zama al'umma suna zaune suna masoya juna a daina samun gulmace gulmace ko kulle kulle tsakanin su ko wani kinibibi tsakanin su ya zama al'umma kansu ya zo ɗaya sun zamo ƴan uwa wa kunu ibadallahi ihwana yanda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wanda muslim ya ruwaito ku zamo ƴan uwa ya ku bayin Allah ku zamo ba ƴan uwa shi yasa in ko akwai gaba ko rashin fahimtar juna ai haka din ba zai yiwu ba ba zai samu ba shi yasa aka ce ai kokari dan a ga an kau da haka din abu ne wanda a ciki sai ka iya samun matsayi mai girma da sallaka ma ba za ta baka ba ko azuminka ba zai baka ba ko yakinka ba zai baka ba to domin banna banna iri daban-daban wadda yake tana hauhawa ne ala tashawu ne bisa gaba da juna galibi gaba da juna ko rashin ɗaukan juna a matsayin 'yan uwa shi ke kawo banna da yawa yanzu misali dacin da ake daukan juna a matsayin yan uwa ko dan wani ne aka ga yana ba daidai ba za a fadakar da shi shi kansa dan a fadakar da shi a fadakar da iyayen amma yanzu saboda an koma dana shine dana dan wani ba nawa bane kuma wani ba dan uwana bane ban damu da shi ba shi yasa da abin da dan nasa ma zai sai a zira masa ido ana gani har ya kai matsayin ma kwakwar ba za ta yi amfani ba ko fadan ba zai amfani ba saboda ya riga ya shiga iyaka inda ya shiga ya shiga iyaka wuya ba ba mafita ba ya kai matsayin da zai zamo ba mafita to duk irin wannan me yake kawo irin kuma waɗannan ne a ƙarshe suke zamowa garari a cikin rayuwar al'umma ita abu ba su jawo karfe shida ka shiga gida fitowa kofar gida ya gagare ka saboda sun gagara to kuma da farko da suka fara da akwai kwaba ba za su kai wannan matsayin ba da akwai haɗa kai tsakanin al'umma ba za su kai wannan matsayin ba amma rashin haɗa kan wanda duk irin wannan wasu kullace-kullace ne da kinibabanci da makamantansu suke jawo haka to idan aka samu gyara tsakanin al'umma sai alheri ya samu da albarka da ije sharori da yawa wannan ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a kansa da yace kai tafiyar mul guda mariran daga ada ya odo ka gaida mara lafiya kai tafiyar mul guda dan ka gaida maras lafiya amma kai tafiyar mul biyu dan kai sulhu tsakanin mutum biyu ashe yin sulhun tsakanin mutum biyu har gaba yake ma da gaida mara lafiya tare da cewa gaida mara lafiyan yana da haƙoƙin yana daga cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi yana cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi amma aka ce sulhun nan gaba yake da haka shi yasa malaman fiqhu a wajen fassarar muhtasar inda yake cewa wala yusaddiqina mata ba sa yin tafi a sallah masabar imam malik wani abin ya safi mata ba za a ce su tafi wasu din ma dai su tasbihi a masabar imam malik malamai suke kawowa suke kawo kissan manzo sallallahu alaihi wasallama sanda ya tafi wajen banu amr ibn auf dan ya sulhu tsakanin su shine suke cewa a hadisin nan za a fa'idanci abubuwa wajen guda goma daya daga cikin abin da za a fa'idanta shine cewa wanda yake babba idan abu ya afu tsakanin mutane na rashin jituwa to shi da kansa ya zama shi ya kokarin ma zuwa ya ga ya kau da wannan rashin jituwa tsakanin su ya kokarin ya ga shi ne ya kau da wannan rashin jituwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tafiya ya je wajen Banu Amr ibn Auf din nan ya sulhu tsakanin su har ya zama sallah da wato ta nemi kubuce masa sai kafin ya zo masallacin sa har an fara sallah har an fara sallah to kuma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai wanda ya karya don ya sulhu tsakanin mutane wannan ba sunansa makareci ba wannan ba a kiransa makareci mutane biyu tsakanin su ba jituwa mutum biyu tsakanin su ba jituwa kai ga ɗayan dan kana kokarin su sulhu kace ai yanzu ne yake ta tambayar ka ya ce shi kunya ma yake ji bai zama war rashin jituwan nan ta aku tsakanin ku abin yana damunsa ka faɗa ka alhali bai faɗa ma komai ba amma dai dan wancan ɗin ya karyo zuciyarsa ta karyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ai ba ƙarya bace tunda an yi ne da kyakkyawan manufa ma'ana ba ƙarya bace da zai da yake zunubi ba ƙarya bace da da yake zunubi laysal kazzabul ladhi yuslihu bainan nas shi yasa malamai da suke faɗar hukunce hukuncen ƙarya suka ce ita ƙarya akwai inda take ai ja'iza shine in aka yi ta dan gyara tsakanin mutane wajazali islahin ko akwai inda take zama wajiba لقد أوجبوا زورا لإنقاذ مسلم ومال له إن هو بالجور يطلب ويكره تدييبا لخاطر زوجته وأما لإرهاد العدو فيندب وجاز لإصلاح ويحرم في سوى أولئك فذا نظم صحيح مهذب لقد أوجبوا زورا ما لم يسنشي wajibi ne ma ai ƙarya li in ƙazi musulmi inda yake za a yi ƙarya ne don a tsamo musulmi kaga wani musulmi ya gudo daga wani ya shiga wani gida ko ya yi wani abu dai wanda kai ka san inda yake sai wanda ya biyo shi din don ya halakar da shi ba bisa gaskiya ba kuma ya zo ya same ka kai ina ka ga wani yayi a wallahi ban gan shi ba a wallahi ni zai wata nan ba wanda ma ya zo ya huce alhali ya zo ya huce ta gaban ka to annan in dai haka din zai bayu zuwa ka tsamo ran wannan musulmin ya zama wajibi kai kare wa malin lahu ko dukiyarsa wannan yana da kudi ya ajiye ko waje kaza a ai wallahi wani bai da kudi ko ai iyaka sani na ban san yana da shi ba alhali ma ta yi kai ya ba ka koye masa don ya zama za a kwace masa ne za a cuce shi wannan ya zama wajibi ya zama wajibi dan ka tserar da dukiyarsa in huwa bil jawri yadlubu in ya zama ana neman sa dan zalunci wajaza wato wai kurauta ɗiban da hadiri zaujate ai wa mace ƙarya don a zauna lafiya da ita wannan ba haramun ba ne karahiya ne karahiya ne ba ka so ka sai mun akan baka za ai ba komai ki bari kayan nan ne ban siyar ba alhali ka siyar an siyar ai za a siyo miki ka sai da kayan ka tuni ka ajiye kuɗin ka to wannan ya halatta don a zauna lafiya da ita wa amma li irhabil aduwi ai ƙarya dan a bada tsoro ga abokin gaba fayun da abun so ne wannan ƙaryar an so ta ma za a samu lada a kayan wajen a wannan bata riga ta zamo mace ba wannan ai ƙarya haramun ne a sannan amma wadda take mace ana zaune da ita a gida ita ce aka ce wannan in ta kama a yi mata karya don a zauna lafiya don an yi karya karahiya ne amma ba wadda ake neman da neman wannan a yi karya haramin ne wannan haramin ne a yi karya don a ba da tsoro ga abokan gaba to wannan mandubi ne ai muna da wani makami in mun fito da shi kowa zai shiga uku a ci gaba dai da taron mu to alhali ba wani makamin dan su abokan gaba su shiga taitayin su to wannan an so an so irin wannan wajaza li islahin shine mahallin shahi shahida ya halatta yin ƙarya don sulhu tsakanin mutane wai harumu fi suwa in ba a wayannan ba to duk sauran guri ai ƙarya haramun ne shi yasa ita ƙarya aka ce kunce kunce na shari'a suna bijire mata akwai inda take zamowa haramun shine asali a ciki amma akwai inda take zama wajibi akwai inda take zama manduba akwai inda take zama makaruha akwai inda take zama ja'iza to wa bil jumlati a gaba daya alheri a cikin yawan magana a wato yadda mai mukama yake faɗa ko kallama salima nikisaru da yawa ne yawan magana a ce ya samu kaiwa idan mutum zai yawaita magana to ko sai an kama shi sai ya yi ƙarya ko an kama shi da laifi a cikin magana shi yasa hanyar kubuta shine a takaita magana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda da yake ya imani da Allah da ranar lahira to ya tabbata magana da za ta fito daga bakinsa magana ce da shi zai karu da ita ko wani wanda ya ji zai karu da ita amma ba kawai ya faɗi magana don an bashi baki ba wannan ba daidai ba ne na amma bakin ba amma ne don kai magana da ka ga dama ba amma bakin ne don ka faɗa abin da Allah ya ce so ka faɗa da bakin to ga sashen malamai ya ce wanda siririnsa surutunsa ya yawaita to faduwarsa ko sai ta yawa sai zama yana kawo maganar da take faduwa ce a gare shi ya zo a hadisi kuma akwai abin da yake tufar da mutane a wuta bisa fusakunsu in ba abin da harsunansu take ke girba ba in ba abin da harsunansu ke girba ba wa man ya fa'al zalika wanda aikata wannan abubuwan da aka ambata ibtiga man yafal zalika almaskura wanda an aikata abin nan da aka ambata ibtiga a maratin lahi dan neman yardar Allah ya zama yayi haka ne dan neman yardar Allah wato ibtiga din maf'ulun li ajalihi maf'ul an nasarce shi ne bisa cewa maf'ulun li ajalihi ne talaba dan neman yardar Allah to fa sofa nuti da sannan za mu bashi ajaran azima la gairahu ba yi ba ne da neman wani abu daban ko la gairihi yayi ne ba da neman wani abu ba ya a ce la gairihi ya zamo na wato adafi ne akan marrati an duba cewa shi marrati din majaruri ne saboda murafu ilaihi ne ta kuma a ce lagai raho ya zama an yi adafi ladin dai adifa ce ya zama an yi adafi ne akan mahallin marrati tunda din marrati maf'uli ne an rafa masdarinsa ne zuwa gare shi an rafa masdari ne zuwa maf'ulinsa shi yasa wato kuma aka shafe fa'ilin ko can yanda mai tufatul walbiya yake faɗa wa in yuraf ya kamul walau bi murtafi wa hasbu fa'ilin huna la yamtani to yana yana daga cikin hasbu fa'il inda yake an shafe fa'il a fa'ilin masdari eh wato ana nufin iftiga amarratin la huwa neman sa ga yaddar Allah shi yasa to a iya adaptawar akai a ce la gairahu an an yi adafi bisa mahalli kenan yana cikin gurare tara da aka ce ana iya yin adafi bisa lafazi ko bisa mahalli ko dib ala lafzi wa in shi ta ala mahallihi fi tis'atin udda wila ala sun inna wasu la wa khabari lima wa ma arabtahu min masdari shine wannan kazasmi kazasmu fa'ilin wa majrurin bimin kazaka fi nida'i fafham wastabil في المفرد المنقول والمرخم ونلبة تاسئها فلتعلمي to ba wani sabamin umuri da na daga lamarin duniya ya zama ganawar tasa ba kulle kulle bane ya zami mulki ya dawo hannun mu ma mutum su jama'a ba akan wannan bane a akan alheri ne ya za a yi halin da mutane suke ciki na wahala a ga an fidda su akan wannan ne ganawar tasa kaga yayi dan neman yardar Allah tunda ubangiji subhanahu wataala yana son kokari da cikin fidda bayansa daga duk wani matsatsi da suke ciki fa saufa to wannan da sannu nuti za mu bashi bin nuni wal ya'i akwai kira'a yutihi akwai kuma kira'an nuti in an ce yutihi fa'irin shine ayillahu Allah tabaraka wa ta'ala to a can a baya ce wato in kulta in kace muku tarar siyaki abin hukunta wurin da aka taho da maganar oman ya murbi zalika ba oman ya fa'al zalika ba a ce wanda ya umarni da haka ujiba sai a ci an baka amsa da cewa wannan ya koma ga abin da aka yi umarnin da shi sunan isharar a'idun ya koma bisa abin da aka yi umarnin da shi takadiruhu kaddara maganar wanda wani ya kiransa don su gana ya zamo a gana wannan shi mai kira ya umarce shi ne ko ya ba shi shawara da ya zo da wani aiki na alheri shi din nan ko da aka gana da shi aka ba shi shawara akan aiki na alheri sai ya aikata wannan aikin na alheri min sadakatin kamar sadakar da aka shawarce shi da yi a gana wadda aka yi ko ko abin da yake kyakkyawa a addini ko gyara tsakanin al'umma shi yasa daga wannan aya da farko an gano sawabal amiri ladan mai umarni amiri ba sawabal amiri ba wannan nusa ta cika gyara sawabal amiri wa ahiran a ƙarshe kuma an gano sawabal fa'ili ladan wanda ya aikata shi yasa laffu ne da nasharu murattabi a wajen fasu bi da min al'ati awwalan sawabal amiri wa ahiran sawabal fa'ili yahin an samu laffu da nasharu murattabi da farko aya ta fara kawo ladan da za a bayar ga shi mai umarni da kyakkyawan aiki sannan kuma a ƙarshe aya ta kawo ladan da za a bayar ga wanda aka umarta din ya kyakkyawan aikin shi ko ya tsaya ya aikata din wa fil hadisi ya zo a hadisi wanda ya shirar da wani bisa alheri kamar wanda ya aikata alherin ne kuma man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah za a iya bada amsa ma kuma an al'amri bil fi'ili cewa ya kawo amru inda zai ce amru sai ya kawo fi'ilu tunda an ce shi ma amru din fi'ilul lisaniyo aiki ne na harshe aiki ne na harshe al'awwalu amma amsar da aka bayar ta farko ita ce ta fi kusa to wanda dai aka ta haka da neman da Allah to sannu za mu bashi ajaran azima wato la gaira ba wani abu yaddar Allah ba min umurin duniya daga lamuran duniya da yanda sawab al'amal salihati dan ladan ayyuka na kirki manudun abin ratayawa ne da ihlasi sai ya zama an yi ta ne da nufin Allah amma dukkan aiki amma zama ba Allah aka nufa da shi ba to ba zai samu karbuwa ba wajen Allah balle hayya ba da lada a kai ya ya zama ihlasin ko ya zo daga shi mai umarnin da kuma shi wanda za a umarta ya aikata da shi aikatawar tasa shi wanda aka umarta wanda aka ba shi shawara aka gana da shi akan ya zo da aikin alherin nan ya zamo amma zai zo da aikin alherin riya'an dan riya ko ko shi mai ba da umarnin ya zamo yayi ne riya an dan riya dan ji da kai ko dan wata bukata ta duniya to wannan bai cancanci lada da shi ba wajen Allah tabaraka wa ta'ala bai cancanci lada da shi ba wajen Allah tabaraka wa ta'ala don an ce wato bilya'i ya zama akwai iltifati min al-ghaibati wato an ce nuti to akwai wato iltifati min al-ghaibati ila al-hidabi da sannan za mu ba shi lada mai girma ai wa huwal jannatu shine aljanna wa ma fiha da abin da yake cikin ta qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace lil ladzina ahsanul husna wa ziyada wanda ta za su kyautata aiki to za a yi musu kyakkyawan sakamako shine mai aljanna da kuma a yi musu ƙari ma a kai shine ganin Allah wa fit ta'biri bi sawfa isharatun ila anna jazal a'mali salihati fil akhirati da aka ce fa sawfa haka din ya nuna cewa ashe sakamakon ayyuka na kirki a lahira ne ba a nan duniya ba ba a nan duniya ba kake aiki kyakkyawa ka ringa sa ran wai tun a nan duniya za ka ga sakamako a'a wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati li'anna domin ita duniya laysa dara jaza'in ba gida ne na sakamako ba bal ada'ud duniya bar baiwa ta duniya li kulli man wujida fiha tana yana baiwa duniya na samuwa ga duk wanda yake duniya a da'a aw asa ya yi biyayya ga Allah ko ya saba wa Allah sai ta imanu lokacin wanda ya saba wa Allah afa ba shi baiwar duniya saboda zaman iyakarsa kenan ba shi da kome a wajen Allah a lahira لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها آه جناها بعورة ما سقى الكافر منها شربة ماء da ce duniya ta yi daidai da fiffiken sauro wajen Allah da kafire ko da kurba ɗaya ta ruwa bai samu ba a duniya to kullifa aula wanda yake mukallafi ne ko wanda yake ba mukallafi ba to duk sai ta yi ya samu duniya sai a wayi gari yaro yau aka haife shi amma kuma yana da biliyoyi a banki yana da biliyoyi a banki saboda ta yi ubansa ko wani wanda zai gada ya mutu ya ban masa sai ya kuma a gama mukallafi ba ne amma an bashi abin duniya eh an bashi abin duniya shi yasa ita duniya tana samuwa ga wanda yake mukallafi da wanda ma yake ba mukallafi ba amma lahira ita ce ta wayanda suke na Allah tabaraka wa ta'ala ومن يشاكك الرسول ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاكك الرسول وندك يسابع منزو لما ذكر سبحانه وتعالى المدينة قال أن بسمع سبيعية وما أعد لهم لكم إرن أبن ديتانا دم مسبلايرة ألاهرة ذكر وعيد الكفار sai ya ambaci narkon da yake jiran kafirai irin azabar da aka tanadan musu wa aqibata amrihim da karshen lamarin su ala adati subhanahu fi kitabi yanda Allah ya saba yi a littafin sa an ambaci na kirki da abin da yake jiran su sai ambaci kuma wanda ba na kirkin ba su kuma da irin abin da yake jiran su to wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma ja'a bihi a cikin abin da ya zo da shi na laki daga gaskiya kamar mutanen da kamar da mata dinnan da shi da mutanensa bayan ko shari'a ta bayyana gare shi zahara lahul haqu gaskiya ta bayyana gare shi bil mu'jizati da mu'jizozi ya tabbata cewa manzo dai daga wajen Allah ne duk abin da ya sada shi daga Allah ne wa yattabi ya bi dariqan hanya gaira sabilil mu'minin ba hanyar da mu'mini suke kai ba ai dariqihim wani hanyar su allazihum alaihi wanda su suke kai min al-kufri min addini daga addini bi an ya kafura shine ya kafurta to nuwallihi ma tawalla ma jibinta masa abin da ya jibinta ma ma jibinta masa abin da ya jibinta na ja'alhu waliyan lima tawalla za mu sanya shi mai jibintar abin da ya jibinta ya daukar wa kansa min ralal daga bata ma zaɓar wa kansa bata shikenan sai Allah ya bar shi akan bata ya ta bata shi ne zai ga mummunan sakamako akan wannan batan nasa bi an nuhalliya bainahu wa bainahu fid dunya mi kyale tsakaninsa da batan da ya zabar wa kansa a rayuwar duniya wanda ya zabar wa kansa bata sai a ce masa budi ma a bata a buda masa yanda zai ƙara bacewa zai ƙara bacewar ma sosai ya ƙara nesa da Allah saboda Allah da mun baya nufin ya zamo nasa shi yasa wanda yake ganin an bude masa hanyoyin bata to ya koka wa kansa ta yiwu an bude masa hanyoyin bata ne dan Allah baya nufin ya zamo kira kulubahum wato wannan su ne wanda Allah ba nufin ya tsarkake zuciyarsu shi yasa kowace sai zama ba abin da yake shawa irin batan ba abin da yake gani irin batan kuma duk abin da ya dosa na batan a masa buɗe a kai wato ya samu nasara ya samu cimma burinsa a wannan batan da ya dosa wa nusulihi za mu shigar da shi kuma nudihilhu za mu shigar da shi filayirati a lahira jahannama wutar jahannam wutar jahannam wato hamzatu da kisa'i da kuma ruwayar abubakar daga asim anan sun karanta wani sulihi wani sulihi ma a jahannama sauran makarantan ko guda hudu da kuma ruwayar hafsu daga asim su ko nusulhi ma shiga da shi wutar jahannam fa ya hata riku fiha ko fa ya hata rika fiha ya kone a cikinta wato fata zo wato a dafe ne bisa jawabi to a ya ce fa ya ta riko ko fa ya ta rika ko fa ya ta rika fiha wato akwai fuska uku kenan tunda an yi adafi ne bisa jawabi man din shar'iyya ce wallihi shine jawabin to kuma nan abu aka sake kawo adafi a kansa wani sulhi kuma aka kawo adafi da fayatarika wasa'at masira ita ko wuta ta munana a matsayin makoma wuta ta munana a matsayin makoma to marjan hiya ita ce wuta إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا a wannan ayar malamai da yawa suka ce akwai dalili akan zamowar ijma'in musulmi hujja ne wato ijma'in musulmi hujja ne domin ko an ce duk wanda ya bi tsarin da yake musulmi ba a kansa suke ba to ga makomar da suke jiransa ashe kenan tsarin duk da suke kai ya zama gaskiya ashe tsarin da suke kai kenan ya zama hujja wanda wannan shi ake kira ijma'i daya daga cikin dalilai da ake ruko hukunce-hukunce daga cikinsu a musulunci yadda suyudi ya kawo ta'arifin ijma'i a kaukabu saɗe wato huwa tifaqun ja'a min mustahidi ummatina ba'da wafati ahmadi fi kulli ma asrin wa amrin kana zalika haddun fa'iqun itqana shine malamai na fiqhu a gamu a zamani gaba ɗaya malaman fiqhu wanda yake sun kai matsayin istihadi su gamu su ce ai matsala kaza da ta faru ga hukuncinta to wannan gamuwar tasu ta zama hujja ba dama daga baya a ce wani ya zo da wani abu daban don ko narkon da ayan nan ta zo sai ya zamo ya hau kansa cewa abla dan fado yake faɗa cewa a jima'i hujja ne amma al'umma muhammadiyya abu ne wanda sauran al'ummu ba su samu ba malamai suke cewa ba inda ijma'in nan ya fi amfani irin wajen fassara nasoshi saboda nasi ta iya zo yana itimalin fiye da fassara ɗaya ta wani bangaren ko kaka dai ko da bangaren nan ba wanda ya fi karfi ba ne amma dai duk da haka za a ce ai akwai yiwuwa a fassara shi wanda irin wannan yana zuwa sai a kiransa an yi tawili to amma idan ya zamo an sami ijima'i na magabata akan cewa ai ga fassarar da aka ba nassin nan to dole na daga baya su haƙura da wannan fassarar ba su da dama su ce ai za su saka komawa akan nassin nan su wani bincike su ba shi wata fassara daban nan ko zai zama sun fita daga ijma'in magabata yanzu misali kamar mu ɗauki ayar da take faɗa fanki huma ɗabala kuminan nisa'i masu ne wasu lasauru ba wannan ayar ta zo da cewa musulmi ya iya auren mace biyu ko mace uku ko mace hudu kenan in an ɗauka to ya iya hada da biyun da ukun da hudu in an faɗa haka kaga zama kenan zai iya auren tara to aya a zahiri tana itimalin haka ko da yake itimali ne ba idi itimali ne ba idi amma dai har yanzu ba za a ce ba ta itimalin haka din ba gaba daya amma kuma gaba ɗaya magabata tun daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'ut duk sun gama akan cewa a'a wannan ihtimalin ba za ba shi ake nufi ba ihtimalin da ake nufi ya iya auren biyu ko kuma in ba zai auri biyu ba ya auri uku uku in ba zai auri uku uku ba ya auri hudu hudu in ba zai iya auren hudu ba to sai ya haƙura da ɗaya ma in ya zama auren fiye da ɗayan ya gagare shi yana jin tsoron ba zai adalci ba yasa ya zama dole kenan a tsaya kan wannan fassara tasu dole a tsaya kan fassara tasu wani daga baya ya zo ya ce yo ai shi yana da wata fahimta game da ayar ai tana nuna cewa a iya auren mace tara a wakaci daya za a ce wannan fahimta ta su ta fita daga ijma'i alhali ko ijma'i hujja ne shi yasa gaba ɗaya fahimtar tasa ta zo da sabanin ijma'i ne wanda ko duk ya fita daga ijma'i to ga narkon da yake jiransa shine wallahi ma ta walla wa nusulihi jahannam wa sa'at masira to ita dai wannan ayar tana cikin ayoyi da ita da imami shafi radiyallahu ta'ala anhu ya kafa hujja akan zamowar ijma'i hujja ne da shi da ita ma da yawa daga malaman da suka zo daga bayan sa suke kafa hujja da akan cewa dai ijma'i hujja ne to inna Allah haƙiƙa ubangiji la ya gafiru an ja ko to baya gafarta an yi shiraka bi a ce za a tarar da wani da shi aka tarar da wani da Allah to wannan ba fa za a game da gafarar Allah ba abadda wanda yake ya mutu yana mushriki to fa bayan da za a yi game da gafara ba zai shiga aljanna ba matsomarsa wuta innahu man yushrik billahi kagar harrama Allah alaihi aljannata wa ma'awihi jahannam duk wanda yake ya tarar da wani da Allah ya tarar da wani abu da Allah ya mutu yana mushrikin nan to ya tabbata Allah ya haramta masa aljanna ba shi ba shiga aljanna mako masa wuta wa wai ga ma duna zalika amma bayan nan duk wani laifi wanda bai kai shirka ba duk wani zunubi wanda bai kai shirka ba ta yi Allah ya gafarta liman ya sha'u ga wanda ya so gafartawa gare shi wannan ayar hujja ce babba ga ahlus sunnati da suka tafi akan cewa dukkan wanda ya mutu bisa kadaita Allah da tare da wani abu da Allah ba to ba makawa ba ko masa aljanna kuma idan yana da zunubin tayu ya kai a kai shi wuta amma dai ko an kai shi wutan ba zai dawwama a cikin ta ba kuma cewa ko da yana da zunubin ma tayo Allah ya gafarta masa tayo Allah ya gafarta masa sabanin yanda mu'tazilawa ko hawarijawa da mu'tazilawa da kuma murji'awa suka tafi a kai su murji'awa suna ganin cewa ai duk ma wanda yake ya mutu musulmi lalle ne Allah ya gafarta masa duk irin zunubin da ya zo da su to to da tasu ta saba da wannan aya tunda Allah cewa ya liman ya sha ga wanda ya so ashe wanda bai so ba kenan ba za a gafarta masa ba shi yasa sai ya je wuta shi yasa wannan ayar raddi ce akan su su kuma hawarijawa da mu'tazilawa suna ganin bayan da za a yi Allah ya gafarta kabira matukar bawa ya mutu yana aikata kabira ko da guda ɗaya ce bai tuba ba to aiko ba makawa wuta za shi kuma in ya je wutar zai dawwama ne a cikinta ba magana fita to wannan ayar raddi ce a kansu tunda Allah ya ce yana gafarta duk wani laifi matukar dai ba shirka ba shirka ita ce kadai Allah baya gafartawa shi yasa da aya ta sauka ta cikin suratul an'am wato allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna sabai suka ringa cewa kai wa ayyuna lam yazlim nafsahu a cikin mu wane ne za a ce bai taba laifi ba manzo Allah ya ce ai zulmin da ake nufi a nan shirku ba kamar yanda lukumanu yake faɗa wa ɗansa ne inna shirka na zulmun azim inna shirka na zulmun azim to wa man yushrik billahi dukkan wanda yake ya tarar da wani da Allah ya tarar da wani abu da Allah to faqad walla haqiqa ya bace rolalan ba'ida bata wanda yake mai nisan tashi anil haqqi daga gaskiya wato a can a baya aka cika ayar da cewa fa gadifta da isman azima saboda a can ayar tana magana ne akan ahlul kitabi wanda yake sun san gaskiya amma da gangan suka boye a nan ko ana batbata magana ne akan munafukai da imatu da mutanensa da ire-irensu sai yasa su ko a haƙƙinsu aka ce faƙadaran laralalan ba'ida sun bace ne bata wanda yake mai nisantawa anil haƙƙi daga gaskiya su yahudu da nasara su an ba su gaskiya amma kuma a maimakon su riko da ita suka kirkiri wani abu daban su ko waɗannan munafukan nan da sauran makamantansu su daman gaba ɗaya ba su san ma gaskiyar ba balle har su bita a baki ne suke da awar sun ga gaskiyar ko sun yadda da ita sun ji gaskiyar sun yadda da ita amma ba su sani ba na mace shiga zuciyarsu ba wala ma ya tole limanu fi qulubikum in yad'una
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ba abinda mushrikan nan suke bautawa in din nan wato nafiya ce shi yasa mufassir ya fassara ta da ma ita in iri hudu ce ko akwai in shar'iyya akwai in nafiya akwai in muhaffafa akwai kuma in za'ida shi yasa rabe-raben ta kenan gaba ɗaya in bata haura iri wannan guda hudun ba to ita wannan dai in din wadda take nafiya nafiya ce ba abin da suke bautawa ya abudul mushrikuna ba abin da kafirai suke bautawa min dunihi ba Allah ba ai illahi ai gairahu ba abin da suke bautawa wani Allah illa inasa sai ko gumaka ne da suke daukan su a matsayin mata kamar kallati kamar gunkin latu wal uzza ko gunkin uzza wa manata ko gunkin manata duk wannan gumaka ne da suke bautawa gashi kuma suna daukan su a matsayin mata suna daukan su a matsayin mata wa in yad'una ba abin da suke bautawa ko ba abin da suke bautawa bi ibadati da suke bautawa gumakan nan illa shaydanan sai ko shaydan marida mai taurin kai harijan an da'ati wanda yake ya fita daga bin Allah li da'atihim lahu fiha saboda sun bi shi ne a wajen bauta ga gumakan nan wa huwa iblisu shine iblis iblis shine ya kiran su wato zuwa bautar gumakan sai suka bi shi kuwa shi yasa a hakika kamar iblis din suke bautawa fal mas'ulu lahum ala ibadatiha ash-shaytan wanda za a tambaya me yasa suka bauta shaidan shine ya nema daga gare su bauta wa gumakan nan suka bi shi yasa laifin din nasa ne fa ibadatu ha bautar gumakan nan lazimatun li ibadati shaidan lalle ta lazimci bautar shaidan duk wanda ya bauta wa gunki to ya bauta wa shaidan li'annahu yahruru indahu domin shi shaidan yana zuwa wajen masu bautar gumaka ko wajen masu bautar duk wani abu ma ba Allah ba duk mai bauta wani abu ba Allah ba to shaidan yana nan tare da shi fahim fi surati su a zahiri ya budun al-asnama suna bauta gumaka ne ko fil haqiqati amma haqiqa al-ibadatu li shaydani ibada da suke ta shaydani shaydan suke bauta iblis suke bautawa suna bin shaydan ne suna bautawa shaydan ne wanda yake mai taurin kai ko ko wanda ba wani alheri tare da shi shi maridan ta ya zama yana nufin mai taurin kai wanda shi da Allah Allah ya kiransa cewa ya sujada amma ya ce haba ni za a ce in sujada ga wannan wasu man halakata dina abin da ka halitta da yin ko ni za a ce kuma masa sujada sai ka ga mayan da zan da yan sa'ara ta ka hazin da zai karanta alayya dai na hatani ila yawmil qiyamati la kan nazuriyatahu illa qalila ko kuma wato daga wato maruda wato ya zamo ba alheri gaba ɗaya a cikinsa da sukan ce naƙatun marda'u taguwa wadda ba alheri a cikinta ita ba za a hauta ba ba za a ɗora mata kaya ba gashi ba mai ba nama ba komai sai dai kusan a zira mata ido sai dai a zira mata ido to shi ma shaidan haka yake ba wani alheri a cikinsa ba wani alheri a cikinsa sai yasa bawa yi kokarin ya ga raba tafiyarsa da shaidan kai ya yadda su haɗa hanya da shaidan ko kaka don kwanin shaidan gaba ɗaya ba alheri a cikinsa to la'anahu Allah لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا da ubangiji ya la'ance shi abadahu an rahmati ya nisanta shi daga rahamarsa ubangiji ya nisanta shaidan daga rahamarsa wa qala shi shaidan yace la'attahizanna ya rantsuwa gaban Allah ai wallahi sai na rike ki nasiba rabo mafururan abin yankawa gare ni min ibadika a cikin bayan nan naka a gaban Allah ce lalle a cikin mutane sai ya samu wanda ya bata ad'uhum zan kiran su ila ta'ati zuwa bi na su yadda su amsa warada ya zo a hadisi annahum cewa raban shaidan mutum tisu mi'atin wata tsafin wata tsuna min kulli alfin mutum ɗari tara ne da tisin da tara a cikin diddubu a diddubu ɗaya ne kawai na Allah ɗari tara da tisin da tara ɗin na shaidan ne to saboda abin da ya zo a hadisi ba yadda za a kwatanta ku a cikin wani ku sai ko kamar gashi fari a cikin fatar sa wanda yake baki ya zo a hadisi cewa ranar alkiyama ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ce da annabi adam a haris ka fitar da ba'asan nari wanda za a tura su ta daga 'ya'yanka sai ce ya rabbi ya ubangiji suwaye wanda za a aika ga wuta a cikin zuriya ta sai ubangiji ya ce da shi ka fidda mutum ɗari tara da tas'in da tara daga cikin diddubu ɗaya ne kawai na ɗan aljanna yayin da aka bada wannan umarnin faga annabi adam a sannan ne ya'ya za su yi yara ƙanana za su yi furfura da tsananin tsoro yau man ya tsalul wiljana shi ba a sama umun faɗi rumbi kana wa aduhu makula to wala urin lannahum wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayu ليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا to ba shaidan da ya ci gaba da rantsuwarsa a gaban Allah walla urillan nan wallahi sai na badda su sai ya badda duk bani adam anil haqqi daga gaskiya bil waswasati da waswasi sai ko wanda suke na Allah kawai illa ibadaka minhumul mukhlasina inda shi da kansa zai faɗa inda zai zo nan gaba a ƙarshen suratu dawuda illa ibadaka minhumul mukhlasina wala umanniyannahum zan ringa tusa furce-furce a zukatansu mutum ya zama yana da da lahira amma kuma ya cika da buri gani yake ai zai shekara dubu nan gaba ulki fi qulubihim tulal hayati zan jefa a zukatansu cewa ai za su dade a duniya wa Allah ba sa cewa amma kuma ko an mutu ai ba magana tashi alkiyama wala hisaba ba wani hisabi lalle zan jefa musu burce-burce wala aburannahum kuma wallahi sai na umarce su fala yubatti kunna lalle yubatti unna za ta ringa yanyanke azana lan'ani kunnuwan dabbobi wa karba ala zalika wato ashe yanke kunnan dabba ba daidai bane kenan shi yasa aka yi hani daga gare shi a shari'a a illa iyaka ai mata alama a kunna dan a gane ta to wannan ba laifi yana cikin wuraren da aka keɓance yana cikin wurin da aka keɓance daga umumin hanin kuma kamar yin ishari ga wadda za a yi hadaya da ita wannan abun umarni ne da shi yadda yake ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishari ga dabbobin da zai hadaya da su ga raƙumin da zai hadaya da su shi yasa sauran malamai guda uku suka tafi zuwa cewa ana ishari ga dabba da za a yi hadaya da ita wajen imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad ibn hanbali da ana ishari amma imamu abu hanifa ya ce a'a shi bai san wannan ba a shi ne wani daga cikin malaman malikawa ibn arabi yake cewa yo ai magana ai wa dabbar da za a yi hadaya da ita ishari ta fi sanuwa a addini fiye da yadda ma aka san shi abu hanifa a cikin malamai ya fi sanuwa ma a addini fiye da yadda aka san ma abu hanifa a cikin malamai to kuma kama a fiɗiye dabba to wannan malamai da suka ce makaruhi ne amma suka ce a'a ba laifi a ciki don haka yakan kawo gyaruwan namanta shi yasa ana yi ne da wata manufa kyakkyawa shi yasa ita wannan akwai sabani tsakanin malamai a game da yinsa to kuma aka ce dabbar da yake an yanke mata kunne in ya zama abin da aka yanke ya kai sulusi ko fiye da sulusi ai ba ma za ta isa ba a wajen layya ba za ta isa ba a wajen layya wala amuran nan shaitan ya ce wallahi sai ya umarci bayan Allah sai ya umarci mutane falai gayyurun na halƙallah su ta sauya halitta Allah wasu suka ce abinda ake nufi da halitta Allah dinahu addinin Allah bil kufri ta fuskar kafirci wa ihlali ma harrama Allah da halatta abinda Allah ya haramta wa tarimi ma halala da kuma haramta abinda yake ya halatta wasu ba suka ce ah, wato wa min zalika yana daga irin wannan sauyawa daga yuri sati nabiyina sauya sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam alwaqi alwaqi'u min alyahudi wanda yake ya zo daga yahudawa waqi'u din na asin tagayyuru ne ah, wannan sara ko nasara wata gayyuru kutubin da sauya littattafansu wa min zalika tagayyurul jismi bil washmi yana daga wannan jirkita jiki ta fuskar yin shaushawa wata gayyar sha'ari bil wasali ko sauya gashi da ƙara wani a ƙara wani akan gashi lima fil hadisi saboda abin da yazo a hadisi la'ana Allahul washimata Allah ya la'anci macen da take shaushawa wal mustawshimata ko wadda za ta nema cewa ai mata shaushawa wal wasilata ko wadda za ta sada gashinta da gashin wata ko wani gashin wal mustawsilata ko macen da za ta nemi a sada ga wadda ta za ta nemi a sada gashin ta da gashin wani to dai Allah ya la'ance su to haka nan dai duk abin da za a yi na sauya halittar Allah ba daidai bane illa iyaka akwai wani gurin da za a ce in an yi to an yi ba daidai ba amma dai shikenan sai a hakura da shi a haka yanzu misali kamar mace watan ramadan ya zo tana jin tsoron za ta jini a cikin watan ramadan haira za ta zo mata to sababin haka sai ta sa magani don jinin ya ɗauke gaba ɗaya zama har watan ya wuce ita ba za ta ga jini ba in kenan sai a ce ta aikata haramu saboda me ta sauya halitta Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa jinin haira abu ne da Allah ya dora akan dimmace shi yasa wadda za ta ce ko za ta yi wani abu wanda ba haka ba zai zo ba me ta yi ta sauya halitta Allah shi yasa ta aikata haram amma idan ta yi hakan ya zamo jinin bai zo mata ba ta yi azumin to sai a ce azumin nata ya yi ba za a ce bai ba amma dai ta aikata haram ba za a ce sai ta raba wannan azumin ba tunda dai baki ɗayan watan tana cikin tsarki ta yi azumin ta ji azumin nata ya yi haka ma in dai ta yi wani abu irin wannan dan ta zo da wata ibada to malamai jawa suka ce wannan ibada da ta zo da ita ba za a ce ta yi ba daidai ba wato ba za a ce ibada ba ta yi ba amma dai ainihin ɗaukan matakin ba daidai ba ne yayin ta yi wannan maganin ko ta amfani da wannan abin wanda zai hana jinin harin ya zo mata a wakacin da ya saba zo mata ba daidai ba don yana cikin sauya halitta Allah yana cikin biyayya ga umarnin shaidan yana cikin bin umarnin shaidan amma idan kamar ababin idda ne ma ko istibra'i mace ta sha wani abu don ta yi dandanan ta gama idda ko ta yi ta gama istibra'i to malamai suka ce a nan samsam ma ba za a karba ba ba za a yadda ba dole sai ta koma ta yi iddar daidai da yadda al'adarta take ba ta amfani da wani magani ba to wa mai ta shaidana wanda yake yarge duk wanda yake yarge shaidan waliyan abinda zai jibinta ta wallahu da zai jibince shi waje hu zai biyayya gare shi min dunillahi a maimakon ya biyayya ga Allah ai ga raho wani Allah faqad hasira wannan ya tabe sulanan mubina a tabewa wadda take mabayyaniya bayyina mabayyaniya limasirihi ilan nari da makomarsa wuta almu'abbadati alaihi wadda take abaddawamarwa a kansa lokacin yayi wanda suke ahlus sunnati su ne wanda suke kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabansa suke kai su ne ahlus sunna wanda daga ba sai zamo ana sakin haka akan ash'ariyawa da maturidiyawa a duk wanda yake wato kan aqidar su to yana kan ahlus sunnati aqidar ahlus sunnati yanda shehu dahiru fairuma yake faɗa a manzumatul kubra wa kullu man ala aqidatayhi ma sakada anhu urdatun in jazima duka wanda yake kan aqidar shehu abul hasan ash'ari ko yake kan aqidar shehu abu mansur maturidi to shikenan ya samu kukuta wajen Allah matukar da ya yanke da ita to a duk wanda ya zalunci ko ya ba da hanya a zalunci a ci dukiyar maraya ko a danne wani abu na haƙƙin maraya ai gashi an faɗa annal lazina yakuluna amwala la tama zulma inna ma yakuluna fi budunihim naran wa yaslawna sa'ira shi yasa masu shawara da babba da za a ba su irin wannan abu ne na a duba a ga ya halin yake gaba ɗaya wani ehin shi yasa ba abu bane wanda yake za a iya faɗa da gaggawa amma dai babban abin da yake akwai a koyaushe ai abin da zai zamo maslaha kuma wanda duk ya bar wani haƙƙi nasa don a zauna lafiya to abu ne mai sauƙi Allah ya mayan masa da abin da ya fi wannan ma wanda duk ya bar abin da yake haƙƙinsa don a zauna lafiya mazala sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya koka da irin wannan zai zo maka aka ce ba za ka sauka a ungo ku ba ya ce yau ajilu duk ya sayar da gidajen namu wa da zaka na ajilu ne riba ajilu ya mana gidajen ai ya siya kaga amma dai bai ce da wani mataki a kai ba yasa wanda duk yake ya bar irin wannan wani lokacin so da sai zama in ya bari dan Allah Allah sai ya mai masa da abin da yake ya fi daga gare shi wa in hibtum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha in ya zama kuna ganin in ku sai kun yi fada da yan uwan ku sannan ne za ku za ku fita daga talauci to kwa iya hakurin ba ku yi fadan da su ba Allah kuma ya wadata ku daga baiwarsa ya nufi ya wadata ku to shi ke
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يتي أنا بياني أكن شيطان da tsawatar da mutane cewa su kiyayi shaidan su kiyayi tsari na shaidan da irin abin da shaidan yake zuwa da shi a duniya don ɗauke hankalin bawa daga tuna lahira wani sanin wata ala ya ce ya shaidan ya musu alkawarin ɗulal umri tsawon rayuwa mutum sai ta yi yana ranarsa ta ƙarshe a duniya amma shaidan yana ta ziga shi yau ai kai nan me aka yi ma ai rayuwa tana gaba sai ya sa bawa sai ya shagalta ya zamo bai tanadin komai na lahira ba ya zamo gaba ɗaya ya mance da lahira saboda ziga irin ta shaidan a wayuman nihim yana musu burce-burce yana sanya musu burin nailal amali samun duk abin da suke buri fi duniya a rayuwar duniya yanayin sa su su ta burce-burce kuma ya ringa nuna musu cewa yau ai da abin da kai buri ba kawa zai samu wa Allah ba asar yana nuna musu cewa ba tashin alkiyama ai magana tashin alkiyama a sadiru lawalina magana ce ta irin rubuce-rubucen mutanen farko ba gaskiya ba ne wala jaza ba magana sakayya koyaushe haka shaidan yake dora mutane a kai shi yasa bawa koyaushe ya ringa wato tuna lahirarsa ya ringa ɗauka cewa ai rayuwa kamar ta zo ƙarshe a haƙƙinsa saboda yanda ya zo iza asbata fala tantazir masa wa iza amsayta fala tantazir saba in Allah ya sa ka kai safiya gari ya waye gare ka to kakka ɗauka cewa lalle za ka kai maraice ba lalle ne ka kai maraicen ba dewa wayanda da su aka waye gari amma kan maraicen babu su ba kuma su taba daukan cewa ai rayuwar ta kare gare su ba amma da yake rayuwar ta kare shikenan haka nan idan Allah ya sa maraice ya same ka da kai aka yi maraice to kaka dauka dole ne zaka kai safiya domin da yawa waɗanda aka yi maraicen da su alhali wato ba su kai safiyar ba ba a waye garin da su ba shi yasa a bar a kau da kai daga burce-burcen shaidan a kau da kai daga alkawuran shaidan wa ma ya'iduhum shaidan damar shi shaidan ba abin da yake musu buri da shi illa gurura sai ko yaudara fadilan abin da yake ƙarya da abin da yake faɗa ƙarya ƙarya yake ai wato muzayyana zahiri abin da yake zahirinsa mai kyau ne an kawata shi amma fasidal baɗini a ɓoyayyensa baɗininsa mummuna ne to koyaushe haka tsarin shaidan yake sai kawo abu ya masa ado ya masa ado amma abin da yake ɓatacce ne ba gaskiya ba to
أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك ما سوى حال ما سوى شيطان دنا وأن شيطان زي مثل الكوري تدد الكوري شيطان wanda alkawari zai ya wanda shaidan zai sa su su ta burce burce su yadda su zauna a rayuwa suna ta buri su burin wannan su burin wancan su burin wannan duk a rayuwar duniya ba burin su lahira ba masu hankali su burin su lahira a su kokari an ce in an yi kaza ana samun kaza a lahira to wannan suke kokarin yi an ce an yi kaza ana samun kaza a lahira wannan suke ta kokarin yi amma su waɗanda yake suka tsaya ga burce-burce na duniya buri na rayuwar duniyar nan to ula'ika masu wannan sifa ma'awaihum jahannam makoma su wutar jahannam wala jiduna anha mahisa ba sa samun mabauda daga gare ta ma'adila ba sa samun mabauda daga gare ta zai sa mutum da ya kokari ya ga ya raba tafiya da shaidan babban abin da yake kawo bawa ya raba tafiya da shaidan lizumta ambatan Allah yasa duk wanda zai kokarin ya ga ya raba ka da ambatan Allah to babban abin da yake kokarin ya hada ka da shi shine ka zamo kana tare da shaidan Allah ya faɗa wa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayyir lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wanda duk ya zamo shi baya hangen amatan Allah an ce masa a zo a yi tasbi a yi istighfari ɗari da safe a yi istighfari ɗari da yamma ya ce ai wannan bai yarda ba bid'a ce an ce a salati ga annabi ɗari da safe ɗari da yamma ya bid'a ce la ilaha illallah ɗari da safe ɗari da yamma ya bid'a ce a zauna a haɗu a ambaci Allah duk mutanen da suka haɗu suna ambatan Allah sai sai Allah ya ambace su a cikin waɗanda suke wajensa mala'iku sun zo sun kewaye su amma a ai wannan ma bid'a ce a da ba Allah bid'a ce to wanda duk ya raba ka da wannan ai ya hada ka zama ne da shaidan wa man ya sha zikir rahman nu qala lahu shaydanan fa huwa lahu qarin wanda duk yake bai baya hangen ambatan Allah shi idanunsa sun yi dindimi daga ambatan ubangiji to lalle kam za mu hada shi da shaidan ya zama shaidan din nan yana tare da shi koyaushe ba abin da zai sai dai ta tsare shi daga tsarin Allah wa innam lasudduna an sabil wa yasuduna annam mutadun amma sun kowa tutiya da cewa ai su ne salafu su ne salafiya su ne ahlus sunnati su ne kaza da kaza bayan ko sun hada zama da shaidan shaidan sun raba su da tsarin Allah shaidanu sun raba su da tsarin Allah to duk wanda yake ya hada tafarki da shaidan kan makomarsa wuta ba shi da wata mabauda wallazina amanu الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا wallazina amanu amma waɗannan da suka yi imani wannan tafiya ba su tsarin ƙur'ani in ƙur'ani aka ambaci siffa ko hali ko matsayin da yake jiran kafirai to kuma galibi sai a bayan masa da ambatan matsayi ko siffa ta wanda suke mummune a shi yasa ban yi subhanahu wataala ce wallazina amanu wannan da yake sun yi imani wa amilus salihati sun yi ayyuka na kirki bayan imanin nasu sun tsaya sun aiki na kirki al'imanu ma wa ƙara filƙalbi wa saddaka amalu imani na hakika shi ne dama abin da yake ya samu tabbata a zuci aiki kuma ya gaskata shi ba mutum yana da'awar imani amma ayyukansa wasu na daban ba ba haka imani yake ba wanda ya imani ya aiki na gari al'imanu qaidul fatki la yaftuku mu'min ba mutum yana tutiyar imani amma yana ayyuka na banna ba domin shi imani da baibayi ne na banna duk wanda yake mumini ba za a same shi da banna ba al-imanu qaidul fatki la yaftiku mu'min wanda yake da awar imani amma yana ta banna ba yana ta banna a rasa tsakaninsa da wanda ba mummunin ba tsakaninsa da wanda ba musulmin ba waye yafi banna a ga nan ai ba imani inda da akwai imani da ba za a yi wannan bannan ba wanda suka imani suka tsaya suka ayyuka na kirki sanudhiluhum da sannu za mu shigar da su jannatin aljanna ta zilimin ta talan haru da ƙorafu ke gudana a ƙarƙashinta halin na fiya a beban kaddara da wama su a cikinta abadan har abada matukar sun shiga to ba magana fita wa'adan lahi Allah ya musu alkawari wannan wani irin alkawari na Allah alkawari na Allah ko zai saba ai ba zai saba ba wa'adan la la yulfu la wa'ada haka ya tabbatar da haka tabbatarwa irin tabbatarwa ta Allah ai wa'adahumullahu zalika ubangiji ya musu alkawarin wannan irin alkawarinsa wa haka ya tabbatar da shi hakan tabbatarwa wa man sadaqu min Allah qila waye ya fi gaskiyar magana fiye da Allah akwai wanda yake magana ta take gaskata kamar ta Allah ko fiye da ta Allah ina babu ai magana Allah ita ce gaskiya magana ta Allah ita ce gaskiya tunda Allah ya faɗi wannan ko lalle haka abin yake shi yasa bayi a koma ga Allah a tsaya ai imani ai aiki na imani ai ayyuka na kirki wannan zala aya ta sauka lamma ftahara almuslimuna to kilan din masdari ne kama an ce kaulan ne kama an ce kaulan ne masdarin kala yakan zo da fa'alan shi yafi yawa yakan zo kuma da fi'ila da mai zo fa'alan din shine wato kiyasin sai zo da kaulan din fa'alu kiyasu masdaril mu'adda min zai salasatin karar da radda wannan zala'a ta sauka lamar ta harin musulmin yayin da musulmi suke alfahari wa ahlul kitab da ahlul kitab ai ai su kalal muslimin yanda musulmi suke cewa nabiyu na hatimul anbiya ai mu musulmi annabin mu shine na karshen annabawa ba wani annabi bayansa wa kitabuna kuma littafin mu shine qur'ani ya kari ala sa'iril kutub yana hukunci bisa sauran littattafai ma kana muhammadu da ba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa hatiman nabiyyin wa anzalna alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wa muhaiminan alayhi da abin da ba a gani a qur'ani ba da abin da qur'ani yace ba haka bane to ko an gani a wani littafi cikin littattafan da ake cewa Allah ya saukar kafin zuwan Qur'ani za a ce ai ba gaskiya bane dan ko Qur'ani ya zo ne muhaiminan alal kutubi sabiqa mai shaida bisa littattafan duk da suka gabata to wananu